وأخرى لم تقدروا عليها كرهها الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو كان لكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارحموا من ذرني يرحمكم من بالسماء وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا آية نوشي الله سبحانه وتعالى yana gaya wa annabi da sahabbai irin nimar da ya masa lokacin da ya zo makka Allah ya kame hannayen kafirai suka kasa zuba annabi da sahabbansa Allah ya ce wannan wani ni'ima ne babba wa ukhra lam taqdiru alaiha da wata kuma ganiman babba wadda baku baku kaddara alba ku da iko alaiha akanta ita ce min farisa wa rum قد أهان الله بها حقيقة ألا يكي بها da ita alima annaha satakunu lakum ya san cewa da sannu za ku yaƙi farisa da rom ku kuma ci su zama a ƙarƙashinku wa kana allahu ala kulli shay'in qadira allah ya kasance mai iko ne bisa dukkan komi ay lam yazal mai gushe ba mai tasiban bizalika mai sibantuwa da wancananka domin suna ganin a lokacin farisa da rum su ne manyan-manyan ƙasashe wa zai iya zuwa ya kai yaki a wajen Allah ya ce a wannan malin na tana da muku bayan fatin makata bayan na baku haibara yanzu ma na kewaye wannan zaku zaku yake su walau qatala kum alladhina kafaru law wallu adbar Allah ya ce da waɗanda suka kafirce sun yake ku bil hudaybiya hudaybiya kamar da muka ce jiya kamin a yi sulhu sun turo wajen mutum biyu. don su zo su shiga runduna annabi aka kamo su aka zo da su gaba annabi annabi ya ce ku dabi ba mun zo yaki ba ne aka sake ku aka sake su Allah yana cewa da ma sun kawo maku yakin na wallawal adba da sun juya sun ba da baya sun malaya ji duna waliyan sannan ba za su samu wani mai majibanci yarsun da zai tsare su ba wala nasiran ko mataimaki سنة الله سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا
سنة الله مصدر مؤكد لمنمون الجمة أي سنة الله ne min hazimatil kafirina wa nasril mu'minina in dai kafirai da mu'minai sun haɗu to Allah zai karya rundunan kafirai ya taimaki mu'minai ai sanallahu zalika sunnatan Allah ya sunnanta wannan ya zama sunna allati khalat min qabl wanda ta shude can gaba annaba wanda suka zo gaban kuma haka muka yi masu mun taimaki mu'minai mun karya rundunan kafirai walan ta ji dali sunnatillahi tabdilan ba ka samun musaya ga sunnar Allah Allah a kullun taimakon mumine yake in ka ga muminan ma kaman ba samu nasara ba nasaran suka samu wa wallazi kafa aydihum Allah nan shi ya kame hannayensu an kun gabarin ku aydiyakum anhu ya kame hannunku kuma gabarin su su sun zo su yaƙe ku maimakon da kuka kamo su ku kashe Allah ya kame hannunku ba ku kashe su ba ببطن مكة بالهديبية هديبية من بعد أن أصبركم عليهم بيا الله يساكون سامريبا أكنس فإن ثمانين منهم mutum tamanin daga cikin mutanen makka ɗafu sun kewaya bi askarikum da sansaninku li su yi minkun don su kama waɗansu daga cikinku fa uhu zuwa ka kama su wutiya bihim ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aka kawo su gun annabi fa anhum annabi ya fi masu wahalla sabilahu ya fita hanyarsu fa kana zalika sababu sulhi wannan sai zama sababin sulhu din da annabi ya yaƙi su kila da yaƙi ya faru to amma an kamo su maimakon a tafiyar da zuwa annabi ya ce kai mu ba yaƙi muka zo ba rabu da su wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah ya zama mai gani ne da abinda kuke aikatawa bil ya'i wa ta'i ko bima ta'maluna ay lam yazal muttasiban bizalika Allah bai kushe ba mai sifantuwa da wancananka
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تفقهوهم فتصيبكم منهم بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
هم الذين كفروا سنة وأن سك كافر شيء wasaddukum anil masjidil harami suka hana ku shiga masallaci mai alfarma anil rusuli ilaihi ga annabi da sahabbansa su wajen dubu da dari hudu sun taso za su shiga makka aka hana su shiga Allah ce su suka tsire ku kafiran nan wal hadaya suka hana hadayan kuma ma'akufan abin tsarewa an yabluga mahillahu har ya kai wurin da zai kamata a yanka shi sun tsare ku sun tsare hadayan ku ai makanahu alladhi yunharu fihi adatan wanda ake sokewa al'ada wa huwa al-haram shine hurmi badal ijtimal Allah ce walau la rijalun mu'minun in ba don a cikin garin makkan ba akwai mu'minai maza wani sa'un da mata mu'minatun su ma mu'minai mawjuduna bi makkata suna nan a cikin makka tare da kafirai lam ta'lamuhum ba ba za ku san su ba bisifatil imani da sifan imani an ta da'uhun ku karkashe su ma al-kufari law uzina lakum bil fati da an maku izini ku fata ya lokacin fatusibakum ma'aratun sai zunubi ya same ku bi gairi ilmin ba da sani ba minkun da gare ku wala ma ilal gaibati lisin faini da yace an ta da'uhun fatusibakum minhu ma'aratan bisa galibin zukur wa jawabu law mahzubun ay la uzina lakum ma'ana Allah yana gaya wa annabi ya rasulallah ko da ka zo ka gaban baka dama ka shiga makkan ka yaki mutanen makka ba akwai waɗansu mutane muminai a cikinsu maza da muminai mata suna gaure sun musulunta ko dai ba su da ƙarfin da za su yi hijira su je wajen annabi ko dai a'a yan uwansu kafirai sun tsare su sun hana su fita wasu ma har da maruruwa aka ɗaure su sai sun kafirta to idan da na barka da kai da sahabbanka kun shiga ba za a ware wannan daban wannan daban ba sai ku yaƙe su to abin da ya sa mu ba ku izini ba kenan idan ku aka kashe mumini da kun dauki babban zunubi to Allah ce shi sa mu kai wallan mu zan ba yi izini ba fihi a cikin sai da izini Allah ya yaka ne ne da ila Allah bi rahmatihi man yasha dan ya shigar da wanda ya so cikin rahamansa kalmuminina kaman muminai almazkurina ababan ambato law tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru da sun waru gabanin kafirai ma'ana Allah na cewa da gidajen su daban ne ko ko inda suke tattare su waɗanda suka imanin nan sun waru suna gefe daya la'azzabna alladhina kafaru da mun azabtar da waɗanda suka kafirta ma'ana da mun ba su dama akan minkum daga cikin su min ahli makka daga mutanen makka hina izin yayin nan bi an na'azana lakum mai maku izini fi fatiha a cikin budinta azaban da mun azabtar da su azaban azaba muliman muliman mai radadi
جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لا wani bawan Allah zai musulunta shiga musulunci to abin da ake cewa musulunci shine ka shaida Allah daya bai da abokin tarayya Allah bai haihu ba ba haife shi ba kana kana cikin kirista to Allah bai da da annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne don haka za mu gaya maka kalman da za ka shiga musulunci ne ka ce ashadu ashadu allah ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan rasulullahi abduhu wa rasulu wannan shine ka shiga musulunci kenan kana kiristan da an ce annabi isa dan allah ne yanzu ba dan allah ba ne bawan allah ne kamar annabi muhammad ta zama musulmi mene sunanka na da fita to ka fita fita din nan mene sunan da kake so yanzu na musulunci abdullahi da bayan abdullahi sai waɗanda zo kawo shi da suke tare da shi su zo koya mishi yadda ake musulunci zai yi wanka yanzu kuma za ka kame baki muna azumi kai ma ka zama musulmi ba za ka ci abinci ba daga yanzu har yamma ko ruwa ba za ka sha ba gobe ka ɗauki azumi tare da musulmi kuma wanda suke tare da su koya maka yadda ake sallah da gwargwaron karatu allah ya taimake ka allah ya tabbatar da addinin musulmi izja'alal ladina kafaru yayin da waɗanda suka kafirta suka sanya fi qulubihim a cikin zuciyarsu alhamiyya al'ulfata qiyayya da kyama min shay'i hamiyata jahiliyyat irin kyaman jahiliyya badalun min alhamiyya wa yasadduhum nabiyya sune tsare annabi da suka yi wa sahabu da sahabbansa anil masjidil haram suka hana su shiga masallaci shi hamiya girman kai ba tare da haƙƙi ba shine hamiya suna girman kai wai kaman su ne za a ce su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa anzalallahu sakinatahu Allah ya saukar da natsuwansa ala rasulihi bisa manzansa sallallahu alaihi wasallam wa alal mu'minina bisa mu'minai domin duk dalilan da za ya sa a yi yaƙi ya faru amma Allah ya natsar da annabi sallallahu alaihi wasallam domin sharaɗin da aka yi wanda ya zo ma annabi da cikin mushrikai musulmai annabi ya mai da shi gare su wanda ya zo musu kuma daga musulmai ba za su mayar musu ba to abin da yasa aka ce duk wanda ya gudu wajen annabi ya koma wajen kafirai ba za a mai da shi ba to me Allah yake yi da kafiri dama ba abin da zai da shi wanda ya gudu wajen annabi kan ayyari da shi ta aka ce an yadda to kuma sai baɗi ya komo ya zauna kwana uku kada shigo da makami kuma Allah subhanahu wataala ya ce to kun ga wannan in ba don na saukar da natsuwa akan ku ba da annabi da ba za a yadda da wannan sulhu ba fasalahu hum suka yi sulhu da su ala an ya'uru min qabilin cewa su dawo shekara na baɗi walam yalhaqu min hamiyati ma lahi kuffar mai gamu da suna hamiyyar nan ba abin da ya gami kafirai a ta yi ƙatilun masu yage su na wa'azamahun allah ya lizimta ma muminai kalimata taƙawa kalman tsoron allah ita ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah wa ulifa ila taƙawa li'annaha sababuha an ce kalimata taƙawa kalman tsoron allah sai aka ce la ilaha illallah don la ilaha illallah shine sababin tsoron Allah duk mutumin da baya zikiri imaninsa bai karuwa dan annabi ya ce jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah ku daddada imanin ku da fadin la ilaha illallah ashe kaga wanda ya bi ka la ilaha illallah imaninsa ya bi karfi da naka wanda baka yi saboda haka aka ce kalimatu taqwa kalma na tsoron Allah wa kanu haqqa biha su mu'minan nan su suka bi cancanta da su faɗi la ilaha illallah bil kalimati da wannan da kalmar min al kufar da kafirai wa alaha sune kuma ma'abotanta alfu tafsirai kaga shi sa aka ce sahabbai kullum bakin su bai gushewa yana la ilaha illallah har wani yana cewa idan sahabbai za su je yaki ba nikan gane sun dawo ba sai da zikiri la ilaha illallah ake ji a bakin su to kuma sahabbai sun sha zama su yi da'ira a cikin masallaci suna la ilaha illallah la ilaha illallah har wata rana annabi ya fito mala'ika jibril zo ya gaya masa ga waɗansu can a cikin masallacin ka Allah na fari da su annabi ya zo ya same su sun yi da'ira suna faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah annabi ya dakatar da su ya ce wai mai zaunar da ko anan suka ce mun zauna muna zikiri ne annabi ya ce allahi ina roƙonku ku gaya mini gaskiya na gama ku da Allah ba abin da ya zaunar da ku sai zikiri suka ce wallahi ba abin da ya zaunar da mu ya rasulullah sai manzon Allah ya ce masu ba ina neman ku dan sai dan tuhuma ne ba don ƙara tabbatarwa ne yanzu nan mala'ika jibrilu ya zo yana gaya mini ga wasu can Allah na fahari da kaga ana fahari da masu zikiri wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah masanin komai ne ai lam yazal muttasiban bi zalika wa min ma'lumihi ta'ala yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya sani annahum cewa su sahabbai din nan alaha sune ahalin la ilaha illallah a wani riwaya an ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir na'am
لقد ترك الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
kaga Allah ya ce wa ahalaha to nan ne ake cewa ko da sirri ne ba a ba da shi sai ahalinta Ah, annabi na ce la tamna'ul hikmata ahalaha fatazlimuhum wa la tuhaddisu biha ghayra ahliha fatazlimuha hikima na Allah in ya bayar karka ba da shi ga waɗanda ba ahalin wannan ba sai ku zalunce su Ah, ba ahalin wannan ba kar ku kuma taɗanta ga waɗanda ba ahalin ba kuma kuma zalunci kalma ɗin to shi sa kaga kowane lokaci idan almajiri ya je wajen wani malami ya ce ka bani wani abu na kaza to in kaga bai bashi ba bai ga natsuwan shi bane bai ga ahalinsa bane wata rana wani malami yana zaune yana ba da zikirori ana karantawa sai wani mutum ya zo ba na tsatse ba sai ce ina son ka bani zikirori da Allah an karanta ya ce a ka je sai wani lokaci ya sake dawowa ya ce ka je wani lokaci ya sake dawowa sai ce to shikenan zan baka sai ya sa shi a daki ya bashi zikirori to yana da wani almajirinsa sai shigar da shi a wani daki a dakin da daddare sai je samu rago sai yanka shi malamin fa ya yanka ragon ya ɗauko jini a wuka a hannunsa da jini sai zai samu wannan bakon da ya ce waya koya mashi zikiru zai ce balan balan idan Allah ina son ka rufa mun asiri me ya faru na yi kuskure almajirin nan nawa ne na yanka shi ga ya can a ɗakin can don Allah kar wani ya ji daga ni sai kai daga ni sai kai kar wani ya ji ya ce ko malam ya ce kar wani ya ji dan Allah kaga asiri ne da daddare da tsakiyar dare na yanka shi na yi kuskure ga ya can a yanke ga ya can a yanke a ɗaki sai ce to to in Allah ya da malam ba wanda zai ji ba wanda zai ji ai gari na wayewa kamalin ya fito da asuba ya yi gaba sai je gidan narki ya ce ai malamin nan da ake cewa na Allah ya kashe mutum ya kashe mutum ka gani ya ce wallahi na gani ka gani ya ce ga wuka a hannunsa ga komi na gani wallahi na gani haka ce to aje shi ko malamin ya ce malama gidan ka je gida ka koya kar ka fito sai ran da na kira ka aka zo aka same shi malam ka kashe mutum ce shi ba kashe mutum ya ce wallahi ka kashe mutum munafinci za ka yi in ga wukan da kai da daddare in ga wuka zahiri ga jini ga wuka sai ce to ni dai na san na yanka rago ce ka ma faɗa aka bude daki sai ga rago a yanki ya ce kama fito da shi kawai kama fito da shi sai ce aje gida ce almajirin ya fito sai ga almajirin ya ce to wannan na yanka kenan sai sun kai da kai ya ce to dama lokacin da ka zo ka ce in ba ka zikirori ka yi na san kai shaidani ne ne maka tarbiyyar shaidani to shi ne wa kano a halaliha wa a halaha to haka nan dai abubuwan suna da yawa wa kana Allah wa laqad sadara Allah haqiqa Allah yayi gaskiya bi kulli shay'in وكان وكان الله لقد صدق الله الله يا gaskiya mu manzon sa arruya mafalkin nan bil haqqi da gaskiya ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya gani a cikin bacci amal hudaybiyya shekaran hudaybiyya qabla khurujihi gaban fitansa annahu yadkhulu makka zai shiga makka huwa wa asabu shi da sahabbansa aminina cikin aminci kuma wai halikuna za su yi aski wai kusuruna su rage gashi fa khubira bi zalika ba akhbara bi zalika asabahu ya ba zaban sa labari ga mafalkin da nayi ba an ce ar-ru'ya juz'un al-hasanatu juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa ba annabi in yayi mafalki ai Allah ne ke magana da shi shi annabi Ibrahim da yayi mafalkin nan yana yanka dan sa bai je yayi ba sai da aka kira shi ya ibrahim kasa da kasa ruya shi ma annabi da ya mafarkin ya shiga ka'aba haka ne to annabi ya ba sahabbansa labari suka yi farin ciki da suka fito tare da shi wasan dahumul kuffar kafirai suka tsare su a hudaybiya wa raja'u suka dawo wa shakka alaihim zalika wannan dawon yayi masu kunci yayi tsanani wa raba ba'al munafiqin tashin munafikai suka yi kokanto wannan da suka yi kokanton na akwai abdullahi ibn ubay da abdullahi ibn fail da rabat ibn haris suke cewa ai mu dai mun ji wallahi ba mu yi aski ba kamar yadda yace ba mu rage gashi ba kamar yadda yace ba mu ga masallaci mai alfarama ba sai aya ta sauka Allah subhanahu wa ta'ala wa qawlu bil haqqi muta'alliqun bi sadaqa aw halun min ar-ru'ya wa ma ba'da tafsiruha Allah yace wannan magana tabbatacce ne ya rasulullah la tadkhulunna al-masjid al-harama za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allah in Allah ya so li tabarruki anan kun ga mai tafsiri ya ce insha Allah to ai Allah ne yake ce insha Allah ai Allah ko in ya sha amina magana sha kuma shine ya zo ba eh to a an ce li tabarruki dan tabarruki ne ai annabi ne aka ce wala takun lil shay'in ni fa'il zaka illa an sha Allah kai ne aka ce ka ce illa an sha Allah to amma Allah da kansa ma yana cewa sai kun shiga daki insha Allah ai insha Allah haƙƙin mu ne wanda abu muna yana yiwa Allah yadda yana yiwa bai yadda ba to annan shi yasa ya ce li tabarruki karka ce Allah ne ya ce insha Allah ai ya riga sha din aminina kuna amintattu muhallikina kuna masu aske kai ru'usakum kanun ku ai jami'u shu'uriha wa muqassirina kuna masu rage gashi ba'al shu'uriha wa huma halani muqaddaratani la takhafuna abadan ba ku da tsoro har abada fa alima ya san fi sulhi a cikin sunan nan malam ta'alam kaga cikin fa'idan da suka dawo shekara na takwas shekara da suka dawo shekara na bakwai kenan don shekara na shida aka yi hudaybiya sun ce a dawo bari da aka dawo shekara na bakwai sai suka bar annabi suka fita suka bar ma annabi sallallahu alaihi wasallam makan kwana uku to Allah ya ce lokacin da kuka shigo da da kun shigo a wannan hali ne za ku shigo a tsaurace don za ku ji tsoron ko a auka muku mutanen garin za su tsorata to kaga da nan haka da kuka zo kowa ya fita ya bar ku kuma kun zauna lafiya kun ga ba ku jin tsoro su ba su tsorace ku ba ku ba ku tsorace su ba na san abin da ba ku sani mana sulhu an ce lokacin da aka yi wannan sulhu sai aka samu daman kaiwa da komowa tsakanin waɗanda suke son su ga annabi ba su samu da ba ba don a lokacin da in dai mutumin makka ne ya fita ya wajen annabi in yi dawo ya gamu da abin da zai gamu da shi to anan da aka yi sulhu na aka ce a ɗauke yaƙi kar a yaƙi shekara guda duk yana daga cikin sulhu sai aka samu dama ana cuɗanya da sahabbai wanda suka musulunta kowa sai ce a shi haka musuluncin yake mu an gaya mana ƙarya an gaya mana kaza an ga Allah ce to ni na san abin da yake cikin sulhu fa ja'ala min zalika min duni zalika fatan qariba Allah ya sanya budi kusa huwa fatu khaybara shine budin khaybara wato wata haqiqatu ru'ya fil amil kamil kuma mafalkin ya tabbata a shekara wanda yazo nan gaba wa huwa alladhi arsala rasulahu Allah shi ya aiko manzansa annabi bil huda da shiriya alqur'ani shiriya ne annabi ma shiriya ne wa dinil haqqi da addinin gaskiya li yuzirahu dun ya bayyana da shi ko rinja da dinil haqqi ala dini kullihi bisa dukkan addini ala jami'i baqil adyan kamin zuwan addinin musulunci addinin da yake tashe yahudanci da nasarananci su ne ahlul kitabi su ake dauko magana a wurin su duk abin da ya rikice sai a je wajen ahlul kitabi su ce Allah ya ce to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce to ahlul kitabi naku ya kare ga dinil haqqi ya zo az-zahiri ga dinin da na yadda da shi ni inna dina inda Allahi al'islam ba yahude in yana yahudanci in bai bari ba ya zo ya shiga musulunci ban karbi nashi na da ba balle na yanzu da yaki haka nan ba na tsari shi sa Allah ya ce wani lahakin ba haka ba addinan dan ma na gaskiya ne kamin zuwan annabi amma daga ran da annabi ya zo sun ɓaci da attauran da linjilan da mai attauran da mai linjilan su koma su zama tarihi mai wuri ya zo mai tabarma ya naɗe Allah kenan على الدين كله على جميع الأديان وكفي بالله شهيدا ألا يا إشاء النبي شهيدا أنك مرسل بما ذكر kai an aiko ka da abin da aka faɗa ma'ana wannan ya isa girman annabi Allah yana nuna maka ko ka yadda annabi annabi ne ko karka yadda Allah ya ishe shi shaida in ko Allah ya mai shaida wani ma kare shaida mana ko ka zai billahi shahida muhammadu rasulullah محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد رسول الله محمد منزل الله ني والذين معه أشداء على الكفار to kaga anan da aka ce Muhammadu Rasulullah ya ce huwa allazi arsala rasulahu annabin sanasa bil huda da shiriya wa dinil haqq lidro alai kama an ce wane ne shi zai ce muhammadu rasulullah to shi muhammadu rasulullah wane ne Allah ya ce sai annabi ya ce kai karku tambayi hakika ne la ya'rifu ni hakikatan ghayru rabbi ba wanda ya san ne hakika na a muhammadu sai Allah Allah da yini shi kadai ya sani to Allah ya ce to bari dai in gaya muku irin mutanensa amma shi kanku bane da kayana والذين معه ودن سكي تاره da shi ga halayen su asabu min almu'minina ashidda'u 'alal kuffari masu tsanani ne in sun gamu da kafirai ba sa saurarawa la yarhamunahum ba sa tausayin su ruhama'u bainahum amma masu tausayi tsakanin su khabarun sani ay muta'adibuna masu rausasawa mutawadduna masu soyayya da juna kal walidi ma'al waladi kaman mahaifi tare da da an ce shi manzala sallallahu ya sifan sahabbai da wannan Allah da ya tajalli ga ruhi da ya gama halittan kowa da kowa a alamin zarri da mu dinnan da wanda suka mutu da wanda za su zo gaba ɗaya nan gaba har ranar da za a ce kiyama ta yi Allah ya tara mu gaba ɗaya ya yi tajalli a kan wato ya bayyana irin bayyanarsa abinda ya ce alastu bi rabbikum ni ba ubangijinku ba ne babu wanda ya iya amsawa sai annabi Muhammadu shi ya fara amsawa ya ce bale Allah yana cewa idza khazna minan nabiyina misaqahum wa minka wa min nuhin alhali annabi shine karshen annabawa amma wajen karban alkawari sai ya ce wa minka kai ka fara cewa bale sannan nuhu ya ce bale ibrahim ya ce bale musa ya ce bale isa ya ce bale sauran annaba suka ce bale waliye suka ce bale mumine suka ce bale musulmi suka ce bale na ne suka ce to ko bolo ne ko bila ne wo to Allah subhanahu wataala shi ne yayi sawun sawun farko sawun annabawa annabi na gaban su a a shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu nabiyyan mursalan aliban min buwati wa risalati wa adamu bainal ma'i wad dini ni annabi ne na san annabi ne tun annabi adamu yana tsakanin ruwa da laga wannan imamu suyudi ya ruwaito wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama shi yasa aka ce ruhama'u bainahum masu tausayi tsakanin su Allah kuma yana cewa masu rahama Allah na masu rahama ku waɗanda kuke cikin ƙasa ku ma ku ji tausayi Allah ya ji tausayin na sama su ji tausayin ku manzo Allah ya ci gaba da cewa man la yarhamu an-nas la yarhamuhu Allah duk wanda bai tausayin mutane Allah bai tausayin sa yana sake cewa masalil mu'minina في تراهمهم وتواددهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منها علو تداعى له سائر الجسد بالهمة والألم وتمؤمني da mu'mini a cikin tausayi da soyayya kamar jiki ne daya idan wani gaba yana jin ciwo ɗayan ma sai ya zumunci in yatsanka na ciwo duk jiki zai ɗau zazzabi saboda zumunci in ido na ciwo duk jiki zai ɗauki zazzabi saboda zumunci ana haɗe wuri ɗaya idan gaba ya tuntube duk jiki zai da to haka mumini yake a kowane lokaci shi yasa Allah ya sifanta sifan muminai kenan kaga anan mutum ya zauna baya tausayin al'umma Allah ba zai ci tausayin shi ba bar gani ya yi mashi talala mai kamar sake rana na zuwa zai kama shi in dai har baka tausayin kowa ka danna haƙƙin wannan ka danna haƙƙin wannan Allah yana ganin ka inna la baka la bil mirsadi yana nan yana dakace da kai aji tausayin juna aji tausayin juna mai shi ya ba mara shi mai mulki ji tausayin waɗanda Allah ya ɗora shi a kansu ba da dabaransa ba ba da wayansa ba don ya jarabe shi don ya jarabce shi matukan bai ji tausayin sa baran da Allah ya tashi kama shi karya shi zai sakon in dai baka tausayin mutane Allah ya ce ran da na kama ka ko ni ma ba tausayi na ruhama ubainahu haka sahabbai suke na tarawun kana ganin su rukkan sujjadan alaman su kenan halin su ruku'u sujada me suke nema yabtaguna fallan min Allah suna neman falalan Allah warilwanan da yardan Allah simahum alaman su min asali sujud da gurbin sujada ne na ake gane su ai alamatuhum fi wujuhim khabaru wa huwa nurun haske ne wa bayalun da haske yurafuna bihi fil lahirati annahum sajadu wato ranar lahira idan yayi akan gane fuskan mai sujada da wanda baya sujada wanda ya sujada zai tashi ne fuskan sa na kal kal kal, kal yana walkiya shi ko wanda bai sujada ba fuskan shi zai zama baka irin haka zai tashi wallahi ko a nan duniya fuskan mai sujada da wanda baya sujada ba ɗaya bane fuskan mai zikiri da wanda baya zikiri ba ɗaya bane sabai sukan ce mukan gane fuskan mai zikiri da mun gan shi mukan gane fuskan wanda ya kwana yana jihadi na na na na na na, na ibada da daddare har annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so ya tashi da nishadi da safe to ya kiyamul layli idan ya yi kiyamun lailin nan da ka tashi za ka ga alaman alkhairi a fuskansa ba irin na munafikai ba su munafikai za su je wajen mutane sai a dungura kai a ƙasa sai su zo da kura a sama ce ai mai sallah ne a ba haka ne ba fi ma kun fi wujuhi min asari sujudi ya kamata mumini kullun ya tashi da daddare ya gana da Allah ko da raka'a biyu ne ko da raka'a biyu ne Allah subhanahu wata'ala yana yabon masu tahajjudi wa min al-layli fatahajjad nafilatan don koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana faɗin cewa mu'minai qalilun min al-layli ma yahjun da daddare ba su bacci don haka Allah yana so ya gane mu'minai in za a gane mu'minai za a gane su wajen sujada ne sujada nan da ake nema falalan Allah wa rilwanan da yardan Allah don aljannan bai kai yardan Allah dadi ba dan in aljanna duk in sun shiga aljanna Allah zai tara su bayan an gama hisabi an kowa ya zauna cikin gidansa sai Allah ya ce to ina da taro duk a zo sai a zo in an zo sai Allah ya ce to kun na yi maku gaskiya a ya rasu ya ubangiji kai mana komi kun ga gidan aljanna eh ya yi maku ya yi maku ya yi mana Allah ya yi mana bai ba mu ta ci haka ba ai ba mu ta ci haka ba to sai a ce to me kuke da bukata yanzu bayan nan to ka san ko a lahira ana bukatan malami waɗanda ba su da ilimi sai su koma wajen malamai sai su ce me za mu ce me za mu ce ku ce yardan Allah sai ce yardan ka Allah yardan Allah sai Allah ce na yarda da ku rilan la su hoda ba da ku rilan la su hoda ba da ku yarda ba fushi yarda ba fushi yarda ba fushi to shine lillazina ahsanul husna wa ziyada duk wanda suka kyautata aiki suka shiga lahira za a ba su husna aljanna me ziyadan ganin zakin Allah da yardan Allah idan Allah ya yarda da kai komai sai kai komi sai kai inda Allah ya daga radiyallahu anhu wa radu to shi na abinda su sabai kenan yin ruwana sima gum fi wujuhi min asari sujud nurun wa bayanin yu'rifuna bi billahi annahum sajadu sun yi sujda a duniya min asari sujud muta'alliqu mimma ta'allaqa bil khabaru ay kainatu wa uriba halan min laminihi lil muntaqili lil khair ay anam zalika ay al wasf al mazkur sifan da aka ambata na cewa tarakum ruk'an sujadan yabtaguna fallan min Allah wa ridwanan simawan bi wajhin min sujud wannan nan siban masaluhum fi tawrati ya rasulullahi kamin ka zo ma na siban ta sahabban kan nan a taura wa masaluhum misalin su kenan a cikin linjila kuma yanda za su faru gashi yanda kowa zai gane musulunci ya faru kazar'in akhraja shadahu kwatancin su kaman shuka ne wanda ya fitar da 'yan tsakinsa kamar ƙananan shuka wanda ya fara fitowa za a ganshi da rauni idan ka shiga gonan ba sai ka dinga tsallakewa don karkata ka saboda rauni fa'azarahu ya karfafa shi wa anahu fassakala da ya kauri fassawa ya daidaito kauya wasu kama ala suki akan asalinsa wato musulunci in an tuna ya faru daga annabi ne shi kadai kwana ɗayansa ya zo ya samu matarsa Hadija ya zo ya samu sayyidina Abubakar ya zo har musulunci ya kai shekara shida ba a samu mutum 40 ba ba a samu mutum 40 ba an dai samu mutum 39 na 40 din in za a cika sai fa an samu gwarno sai abin ya kiki kaka ba ci gaba ba a samu ba tsanani kuma ya tsananta abin ya tsananta har annabi ya zama bai fitowa da shi da mutanensa don in an fito daga wanda za a dake shi daga wanda za a kama shi a dora kai ga abubuwa ne da yawa a halin haka ne annabi ya je ka'aba ma ka dora mashi tumbi ana dariya annabi ya je yana koya a darul arqam da shi da sahabbansa ranar dai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai Allah su annabawa ba su kan cika roƙon Allah ko sun ga tsanani ba sai tsananin ya kai inda ya kai saboda su a wajensu tsananin na haka Allah yake so ya gani to da abin ya kai tsanani ya kai tsanani sai Allah subhanahu wataala ya sa annabi ya roƙo ya ce Allah ka buwa yadda addinin nan naka na musulunci da ɗayan mutum biyu a garin nan samari gwaraza ko dai ka bani Abu Jahl ko ka bani Umar annabi yayi addu'an yau washe gari da safe sai na Umar shi kuma ya zo majalisan kafirai sai shugaban kafirai na cewa zai je ne ya kaso shi da mai abuja da duk in an zauna magana shi dai annabi ya za a yi da annabi ya za a yi rubuta lamarin annabi sai ga umar ya zo umar kuma kowa ya san shi mai zafin rai ne kowa ya san shi ba a nuna mashi yatsa aka ce ko za ka iya zuwa ce shi zai je zai je ya kaso shi yanzu to sai ya dauki makaminsa ya je gidan da annabi ke buya da ya je gidan da annabi ke buya yadda ki kofar gidan yana dagan goman gidan sai sahabbai suka leka yan mutum 39 da maza da mata sai suka ce ya rasulullahi yau ba da mallabiya me faru yace umaru umaru eh da me yace da makami annabi ce ba komai ku bude goba in ya zo da alkhairi mu karbe shi in ya zo da akasi mu mayar masa sai na bare bido yana ina annabi yace gani zo nan yace kai ma matso yana matsowa da takobi kusa da annabi sai da ya zo gaba annabi kamar zai daga ya tsara ma annabi annabi ya daki kirjin sai ya ce umaru lokaci ya yi ka shiga musulunci lokan kirjin nan sai kafircin ya zube musulunci ya shiga nan take hannun shekara makirki da yadda makamin sai ya ce me musulunci ya ce ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana gama faɗa sai ya ce wai yau na shiga musulunci to yau za a yi ta maka duk inda na san na san ni kafiri ne yanzu a san na musulunta yanzu ba a ƙara buya tun da umaru ya musulunta sai kama hanya ya fito ce wani gidan wa ma zan je ne kowa ya sani ya to akwai wani mutum kunnin ka nawa shi abu jamil sai kama hanya sai gidansa abu jamil ya buga kowa ya fito ya kaka ce shi ya ce la ilaha illa ce kaka abu ce kai ba kafiri ne aka yi doke doke a wajen ya shiga gari yana la ilaha illallah har inda aka je wajen kafirai aka yi zage zage aka yi doke doke ce wallahi in mun kai ɗari sai mun yaƙe ku to shine Allah yake nuna masa habbai ku tuma yadda kuka taso kamar ɗan ƙaramin shuka ɗan ƙaramin shuka ne ƙanƙane wanda idan da mutumin da bai san shuka bai je gona kana ciki kai kana ciki ya fara tsoro ce malam da Allah karka bi kwanin ko ya bi a ƙasa karka taka min shuka saboda bai amma wata rana ya zo bayan sati uku inda ruwa da shuka zai ce kauce kare tsole maka ido abin nan da yake cewa karka taka ba yanzu kuma daga can da aka yi sati hudu haka ga ruwa ga ta ce kai bari in kauce kai tsole mun ido to Allah yana ga masa abin ce haka kuka taso da rauni da rauni din nan daga mutum daya kuka kai 40 amma abin mamaki a cikin shekara uku sai ga 13 kun zama mutum 100,024 to shine Allah ce fasta galaza fastawa ala suqihi yujibu zurra yana ba masu shukan kayatarwa suwaye masu shukan ummatu Muhammad ka harshen abuwa da fassawa fassalaga zai kauri fassawa ya karfi wasa kama ya daidaito ala suki bisa tushensa yi ujubu zurra'a yana ba sabon mamaki o'o haka abin yake ka ganmu nan dubi sa dan da ake dukan mu dan da ake kaza dan da ake kaza har malamai suka ce waɗannan kalma a sharada a kharaja shadahu ya fitar da yabanya Abubakar kenan fa azarahu ya karfafe shi da Umaru kenan fasta gaza da ya kauri da usmanu kenan wasta wa ala suqihi da ali ibn abi talib ya ujibu zurra sauran sahabbai kenan domin shi kowa ya san matsayin abubakar shi ya fara fitowa da musuluncin da annabi ya ga masa shi kadai shi je shawara shi mutum shida daga cikin abokansa na kusa ya ce ku zo ku musulunta wannan mutum mu bin shi tun da wuri cikin su hada sai na Usman da sauransu shi kawo su kaga shi ya fara fitar da yabanyan kenan nan da sai na Umar ya zo ya ce ba buya duk wanda ya taba mu duka duka yayi kauri da sai na Usman za a yaki ba kudin sai na Usman ya ce na dauki abin da za a ci da dabbobin da komai na ba fasawa ala suqihi daidaituwa sai na Ali sai na Ali dama yaki yaki to shine ne Allah subhanahu wataala yake cewa ku tuna yadda kuke fa li yaghiz bihimul kuffar dan ya fugata da kafirai hada sifatun bil jil ba sun faru raunana kuma baki sun an samu taimako aka rinjaye su a cikin zamani kan kani to shi za annabi ce budi alayhi salamu gariban fa sayuru gariban wa duba lil ghurabai an fara musulunci yana bako da sanda zai koma bako kuma farin ciki ya tabbata ga bakin da suka rike shi daga ƙarshe ai an fara zamowa bako ka faɗi la ilaha illallah ce maka kafiri domin musulunci ko ka ce la ilaha illallah wanda annabi ya shekara 23 yana gwagwarmaya da mutane don a faɗe shi umirtu an qatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qalu asamu minni dima'ahum amalan wa araluhum illa bi haqqiha yanzu da zaka fito kana la ilaha illallah la ilaha illa ce kaji Allah sarki wancan ya tabu akan hanya go wai ka tabu shi ba tababbe bane ba la ilaha illallah saboda mai la ilaha illallah ya zama bako amma an gazo kana ihu kana fito a ce wannan yana bishadi ne ya samu kudi ne Allah ko bai la ilaha illallah ya zama shi kenan kuma wani dan kwaya ne ko dan menene saboda yana faɗin la ilaha illa to dama annabi ya ce zai koma bako za a ga mutum sunan shi na musulunci aikin shi ba na musulunci ba sunan shi Ahmadu aikin shi na Joseph ko na Akonko وعد الله الذين آمنوا ألا يلكوني ما في إيماني وأن سكبار gaskiya وعمل الصالحات سكايكي نقواري ومن منهم منهم daga cikin su ai sahaba wa min li bayanil jinsi da yace wa amidus salihati minhum karkace ba dukan su bane dukan su ne min din nan yazo na bayanin jinsi ne la li tab'il ba sashin su bane li'annahum kulluhum domin dukan su bi sifatin mazkura ya tabbata magfiratan gafara daga Allah wa ajaran da la za aziman mai gima shine aljanna wa huma lima ba'dahu ailan min ayat surat hujurat surat al-hujurat madaniyatun wa hiya thamani asharata aya bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu la taqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سورة الهجرات مدنية ثمان عشر آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا وأن كبارك لا تقدموا من قدم بمعنى تقدم la ta taƙaddamu bi ƙaulin wala fi'ilin kar ku gabaci annabi da magana ko aiki baina idai Allah wa rasuli gaban Allah da manzo kaga wannan ya isa ka san martaban annabi Allah ya ce kar ku fara magana gaban Allah da manzo gaban Allah da manzo bai ce gaban annabi ba domin shi duk abin da kai wa Allah kai wa annabi abin da duk kai wa annabi kai wa Allah Allah ce kar ku yadda ku gabaci Allah da manzon Allah kamar yadda yake yadullahi can nan kuma ya ce bai ne da lillahi ai bi gairi izini ma ba tare da izinin su ba a wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah haqiqa ubangiji sami'un mai ji ne li aqwali qawlikum gazancan ku alimun masani bi fi'ulikum nazalar ayan ta sauka ne a wani jayayya da ya auku tsakanin sayyidina abubakar da umar Allah ya yarda da su saboda waɗansu mutane sun zo sun musulunta gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ana ce da su banu tamim da suka musulunta wajen annabi al'adan annabi duk mutanen ƙauye ko wani gari in sun musulunta za a haɗa su da sahabi ɗaya ya je ya koya musu yadda ake addini ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi to da aka zo sai annabi ya ba da shawara wa za a sa sai na bakar ya ce a sa a ƙara ibn habis sai na umar ya ce a sa ƙa'omi munan ma'abad to sai jayayya ya faru tsakanin sayyidina abubakar din da sayyidina umar sayyidina umar yana cewa wa nawa za a sa akara ni kuma yace nawa za a sa kaka sai sayyidina abubakar yace haba umar yanzu kana son ka saba mini kenan yace wallahi ban saba maka ba wallahi ban saba maka san shi da fushi wallahi ban saba maka ba har maganan ya dagu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam maganan yayi sama har annabi yana yana kasa kasa da nashi to anan ne Allah ya ce kai ba a yin haka gaban annabi ba a yin haka yawwa kar ku gabaci Allah ku gaji manzon Allah in kun gabaci manzon Allah kun gabaci Allah ne ku bari annabi wanda ya ga dama ya sa ba na ka ba ba na Abubakar ba to sai aka ci gaba da cewa har ma sahabbai suna sai aka ci gaba da cewa ya ayyuhal ladina amanu su ana magana da su kenan da dukkan sauran mu'mine gaba daya la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kar ku gabata tsakanin Allah da manzo shi Allah mai ji ne mai gani na'am ya ayyuhal ladina amanu ya wadannan gaba da gaskiya la tarfa'u aswatakum kaga saboda daga muryar da suka yi kar ku ka dauka ka sautin ku idan na dakatum in za ku yi magana fauka sautin nabi fiye da sautin annabi idan ya daga idan yayi magana wala tajaru lahu bil qawli kar ku bayyana magana a gaban annabi idan najaitumuhu idan kuna ganawa da shi ka jari ba'alikum ba'alan kaman bayyana kuke bayyana masashin ku ga sashi bal duna zalika ijlalan lahu maganan ku ya zama kasa kasa dan girmama manzon Allah an ce daga nan in sun zo suna ganawa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ce mai kuka ce saboda muryan ya yi ƙasa-ƙasa a cikin sahabbai ma akwai wani sahabi mai babban murya ne da ya ji wannan a ƙarshen ayin yana ce aikin shi zai baci an taba da malakun tsoron kar aikin ya baci ya koma gida ya yi ta kuka ya yi ta kuka ya ce kila aiki na ya baci gani da babban murya ina zo gaban annabi ba na iya magana a hankali annabi ya ce ina wani ne aka ce ya rasulullah tun ran da ayan nan ya sauka yana can yana da kuka annabi ya ce a kira shi ai ba da kai ake ba haka Allah ya yi ka ka ci gaba da zuwa waje na za ma kai shahada to Allah yana gaya masahabbai sai na abuka da Umaru ne amma ana yi da dukkan sahabbai cewa in kun ci gaba da daga sautin ku a gaban annabi aikin ku zai baci to al'umma annabi kowa ya je Madina a yanzu haka ba a yanzu haka a gobe a jibi in ka je daidai kabarin annabi abinda za gani a rubuce ke to ina mai ce annabi ya mutu alfarman annabi ba ya da rai daidai yake da alfarman sa yana da rai in ka je ka daga sautin gaban annabi aikin ka zai baci yadda Allah ya ce yana nan a rubuce shine amma in za ku gane martaban annabi don Allah kun ji Allah ya ce za a kira shi a hankali في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه بالغدو والآثار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال الله إن كان كأبا ويكي حنقلي اللهم إن البيت بيتك والهرم مهرمك جئتك من بلاد مئيدة بذنوب كثيرة هكذا كي تجي وانا نائر الناس من قريب مريا نائي من ببا مريا نائي الله يشدون نائي ركوكو تي amma in ka je gaba annabi ce kai nan ba wurin wasa bane la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar a daga sauti fiye da nabi la tajaru lahu bil qawli fi jahri ba in kun ci gaba da haka an ta bada amana aikin ku zai baci amma kuma wa antum la ta'lamuna la tashuruna ba ku sani ba shikenan da aka ce da ayan ya sauka sai na umar ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ɗauka sauke muryar sai annabi na cewa wai me kake cewa ne Umar da suka ci gaba da yin abin da Allah ya umarce su kasan su sabai na ma an faɗa a baya da an ce kaza to aiki za su kama da an ce kaza ba sauran kuma ba za a ƙara musu magana su biyu ba da zuwa ga Allah ya ce haka kowa zai zo wajen annabi zai zo a ɗame maganan ƙasa ƙasa Allah ya ce kai ai waɗannan sun burge ni innal ladzina yaghulluna aswatahum inda rasulillah innal ladzina yaghulluna aswatahum inda rasulillahi أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
الله يا أيتنا نعم إن الذين يقولون أصواتهم حقيقة وأن سكي سوكي سكي تنقيد من ينسو عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم وأن نسوني الله يجرب زوجيانسو للتقوى قطورا الله litazaratu ta bayyana minhum da gare su lahum maghfiratun gafara ya tabbata gare su da lada mai girma kaga alfarman annabi a cikin ama- yana baya da rai kaman alfarman sa ne cikin rayuwa kamar yadda alfarman qur'ani da hadisi a rayuwar annabi daidai yake da alfarman sa bayan mutuwansa in dai har mutum zai ci zai girmama alqur'ani to dole ya girmama annabi dole girma ne kaga masu cewa a taro don annabi wa kyau in kace musu to wai ce ai taro don qur'ani kuma sai ai muna girmama alqur'ani ne to ka girmama qur'ani ba girmama wanda yazo da shi ba ko yaushe zaka sha ruwa a rijiya ka ce ba za ka gode ma iya ba sai guga ko in ba guga in ba igiya ina guga zai amfani zaka alfarman annabi yana da rai bayan baya da rai duk daidai ne kamar yadda alfarman qur'ani yake kamar yadda ya alfarman hadisin manzan Allah yake shi ta kaga imam malik ya fi kowa lokacinsa imam malik in mutum ya zo gidansa yana neman fatawa zai ce a tambaye shi ya zo fatawa ne ko ko ya zo ya ji hadisin manzan Allah ne in an ce ya zo ya ji hadisin manzan Allah ne sai ce a saurare shi yana zuwa saboda hadisi kwara ɗaya tak shi bai ga annabi ba bai zama ni da annabi ba bai ga ma sahabi ba ya ga waɗanda suka ga sahabbai ne amma in zai baka hadisi ɗaya sai ya yi wanka ya sa riga mai kyau ya yi turare ya zo ya zauna akan kujera don ya girmama hadisin annabi kwara ɗaya tak hadisin annabi kwara ɗaya har ya ƙare bai tafiya a madina da takalmi don girmama annabi malibu duk a cikin mazhabobin nan waye bi saboda mai ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani alƙali ma ya taɓa tambayin shi akan hanya hadisi yace hadisin zaka tambaye ni akan hanya sai na yi maka ladabi aka ce alkali ne yace shi ya cancanta a yi mai ladabi a mai bulala goma da aka yi mashi bulala goma yace zo gida ya je wanka ya sa turare ya sa tuban shi mai kyau ya yi bashi hadisi goma alkali yace wayo Allah da 20 kai mun ka ban hadisi 20 man Harunan Rashid shi ne sarkin musulmi a lokacin da ya muwadda Malik ya ce a kira Imam Malik ya ji ya yi littafin muwadda ya zo ya karanta masa sai ya ce hadisin annabin ne zan je gidan sarauta bai isa ba bai isa ba da yana kira na akan mulkin sa ne sai zo amma in hadisi ne ya taso ya zo da yake mutanen kirki ne taso waye ya zo da ya zo ya zauna kujera maliku na can na shiri da ya gama ya fito sai ya same shi akan kujera ya ce to ka zo jin hadisi ko ka zo sarauta ya to na je jin hadisi ya ce al'ilmu ya alu wa la yu'la alayhi ilimi ke sama ba sauka kasa sauka kasa ne a hukujera sarkin musulmi ya sauka kasa ya tankwai kashe kafa shi kuma imam maliku ya ɗari akan kujerar ya gaya mashi hadisi saboda ne girmama hadisin manzan Allah ko wai a ce wai annabi ne wai an girmama shi ya wuce iyaka waye sai iyaka Allah subhanahu wa ta'ala da yana yaban waɗannan duk wanda suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarabci zuciyarsu da tsoron Allah Allah ya ce abinda ta da masu lahum maghfiratun lada ya tabbata gare su wa ajrun da lada gafara wa ajrun da lada azim mai girma shine aljanna alhamdulillah
akan wadanda menene hukuncin azumin wanda ya yi sauri bayan ya yi sauri motsi ya sha taba ya sha taba da gari ya waye sai yana jin matsayin ta zuciya a magogwar ya azumin ya tabbata in dai alfijir bai keto bai sha taba ya sha banza ya aikin banza azumin shi na nan ba lokacin da tun da makakin daga wancan ne ba lokacin da aka haramta ya sha ba in dai ya sha kamin alfijir ya keto azumin shi na nan dama kuma sha shan ki banza bari ki banza kuma mai banna ne mai kashe kudin banza da wuri
aka rubuta wannan yana cewa yaya hukuncin mutumin da yake da azumin kafara sosai sai ya je aka ba shi aka ce ai ku ku kawai in yayi in dai a jere ne da ba ba shi ba ta ya yi shi ke nan ba ya wuce a ina aka samu fatawa wanda ya bada fatawan jahili ne ai ai qur'ani ne ya faɗa 60 eh, azumi kwana 60 hadisi ne ya faɗa ba wani wanda zai kankare mashi azumin kwana 60 din dan yayi kwana uku a jere ƙarya ne wannan ba shi a cikin littafai
aka rubuta wannan kuma wani babu Allah ne ya ba da dinki ya ba da dinki tun ba da wani shi da yana tafi yana tafi amma sai da na mai cin kama kuma ba shi ta ji wani ran nan wannan shekara ta rayu sai ya koma nan sai ya ce don Allah ya ba shi sallah sai sai da ya hana sai ya ce to tun daga hana ka barka da Allah Allah zai saka mu sai ya tafi da jin wannan sai da sai ya ɗauko wannan sallah a cikin akwati sai ya miƙa ni to ya karba ko kai ya karba saboda ya ji abinci ya ji karba a ba hakin shi bane idan ya ka ai ya kamata ya karbi abin shi idan ya karbi abin shi an janye na barka da Allah din
ana magana wannan kuma yana cewa yaya hukuncin yin mutanen da ko wani na mutu hidima na kuɗi ko kuma wani aminci ya yi aminci da sun gani hajjiyar da suka da zai lawanu ya halatta a sun saba ma Allah da manzon Allah shi mashayin giya la'ana ce ta tabbata a kan shi in ji annabi yana la'anta mashayin giya kai kuma ka ce radiyallahu anhu magana ka ta saba da na manzon Allah ke sai dai a ai muna maka alheri ka ce kashi Allah ya shirye wani Allah ya shirye wani Allah ya sa ya bari Allah ya shirye shi ba ka ce radiyallahu anhu addu'an ka bai shiga ba ba kuma wurin yarda a wajen
ana magana wannan wani malami ne yake cewa ai sai mutum ya rike da shi la ilaha illallah ya ce muhammadu rasulullah ne ya ganta ba bai inganta ba a ina a ina la ilaha illallah zikiri ne la ilaha illallah zikiri ne in ka hada shi kai cikakke la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah zikiri ne cikakke komai ya tabbata muhammadu rasulullah ciko ne na la ilaha illallah shi za ake ce kai mata yi shahada la ilaha illa ka shaida Allah ɗaya ne dama shi ake so tauhidi ya tabbata a kanka sai wannan ya samu sannan muhammadu rasulullah ya zo talaga in ka ce la ilaha illa ka tsaya daidai ne kalmar shahada ne in ka ce muhammadu rasulullahi daidai ne
aka rubuta wannan shi kuma ya karɓi wani fari to ya shekara amma da yi ba ba ya da lafiya to shi ne yake yana nan a ciki yana nan a ciki to ba tasiri shi yawa ya niyan tajdidi in ya samu kadami ya niyan tajdidi ko dai inda yake niyan tajdidi Allah ya ba mu lafiya zama lafiya Amin.